الله تعالى وبركاته يوم ثلاثة ترى قوت رمضان هجرة جهود تقريب حدود أربعين daidai da sha hudu ga watan mai miladiya dubu biyu da sha tara za mu ci gaba da sauraron tafsirin alkur'ani mai girma cikin firiya da tafsir na maulan musa ibn faidati shek ibrahim niyas radiyallahu ta'ala an wanda maulanmu shek ibrahim mansur imam kaduna yake gabatar mana a zawai jiblan alhaji aminu muhammad za mu ba shi abin magana ya buɗe mana da addu'a a karmakallahu bismillah
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين
آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين alhamdulillah muna cikin jisu sani shafi na 60 muna cikin suratun nisa'i za mu tashi aya ta 111 malam muhammad muktar zai ja mana baki shehinmu shek ibrahim mansur imam zai mana fassara a karamakumullahu bismillah أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن يكسب إثما فإنما يكسبه على نفسه وكان الله عليما حكيما
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره والإله العظيم ورضي الله تبارك وتعالى عن اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم يا همة الشيخ هدري لنا بهذا المهدر وانفعله بنظرة تأتي لنا بالزبر يوم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته ومن يكسب اسما فانما يكسبه على نفسه وكان الله عليما حكيما اجيا الله تبارك وتعالى يا دام العلم يلوى رحمتك cewa duk zunubin da kai karka yi ke kauna cewa Allah ba zai gafarta maka ba idan ka sha giya ka tuba idan ka yi zina ka tuba idan ka yi sata ka duba idan ka yi caca ka duba amma kar ka mai da abin wasa kar ka yi ta gangan domin shi zunubi duskan da kai wato akwai mala'ika da Allah zai umarce shi ya ɗiga wani bakin abu a zuciyar in ka kare sa sake ɗiga wani bakin abu a ciki in ka sake sa sake ɗiga wani bakin abu in baka yi hankali ba zuciyar ka sai ta dawo bakakin Allah ya kiyaye. Shi yasa ba a san zunubi
duk zunubi da ka sani in an yi to akwai bakin abu da ake biya to kuma in kai zunubi din kuma ko da ma ka tuba an yaji to bangaren da aka ɗaga wannan abin da inda ba ɗaga ba ba daidai shi kuma zunubi kala kala ne akwai zunubin da yake sa zuciya ta bushe akwai zunubin da yake sa zuciya ta yi tsatsa zunubi wanda za ka yi ka yi zakari kuma kana da ubangiji mai karban tuba ka tuba ya yafe wannan zunubi ne wanda zai faɗanta zuciyarka bayan ka tuba sai Allah ya haka kasa amma zunubin da ke sa zuciya ta bushe ya zama babu sama da zuciyarka a lalace a cikin zuciyar arne shi ne kai laifi ka ga kai sakai wannan masifa ce duk mutumin da zai saba wa Allah ya ga cewa shi ya kai matsayin da zai saba wa Allah ba wani matsala ya isa yi har ma in ta kama zai iya koya ma wani shi ma ya yi a wannan zuciya ta goshi ya samu kasawar kai kuma daga kasawa sai kafirci idan zuciya ta baci ta ta bushe to babu sama da ita a lalacewa sai dai kafirci to a jiya Allah tabaraka wa ta'ala ya gaya mana duka abin da ya faru da shi mutum Ubairik da kuma danginsa yan uwansa su Bashiru Bishiru Bushairu Usairu waɗanda suka zo suka tsaya masa a game da sha'anin zaitun da fita tamir cewa shi ne tafi sirkin suka yi taron suwa suna faɗin maganganu za su kare shi har Allah ya bari wata da ya tona asirinsa ya gudu ya koma madina an ya koma makka ya zama mushirki ya rida ya je yin zata a talla ta faɗo masa ya mutu a wuri to shi ne Allah yake gaya mana cewa ko shi ɗin ko wanda ya yi wannan da ya tuba da na yafi ka duba ƙaruna ƙaruna ƙazabi wa annabi musa alaihissalam saboda kwaɗayin duniya ya haɗa baki da kawo ya ce ta zo ta ce wai asatin ba annabi musa shi ne ya mata ciki Allah ya kiyaye shi da nan ku sai ta zo da ta zo to annabi musa alaihissalam mutum ne mai zafi kwarai da gaske da ta bar wannan maganan da hankalin ya tashi ran ya baci sai duk gashin cikinsa sai tashi a wani kawai an ce ma gashin sai na huda rigar to da ta haka annabi musa ya mata tsawa ya ce mata waye ya turo ki saboda ya san wannan aikin wasu ne sai ta ce kawo da daga wani annabi musa alaihi salam ya tafi ya je ta kawo da jama'a sa masu kwaɗayi ana cin kaji da gasassun raguna ana yana karya ana gaggata shi ta san har kullum idan mutum yana da kuɗi to zai zauna a kewaye shi yana karya ana rafe rafe haka yake ana cin nama ana wannan annabi musa na shiga wani ya ce kai ne kai kaza kai kaza kai kaza to shi ke ƙasa kama dukiyarta take dukiyarta nufi shi ma kama shi kaza ta kama shi yana nufi yana ruwa ne musa dan zumunci dan kaza dan kaza a nan musa ya shafa gidan su doka sai da kasa ta nutsar da shi bayan ya nufi sai allah ya tambayi annabi musa ce musa ya ce labbaiko ya ubangi ka san abin da ya sa kawo ne dinga roƙonka ka yaje masa ba ka yaje masa ba annabi musa ya ce ubangiji ban sani ba ya ce abin da ya sa yake roƙo ka ka yaje ba ka yaje ba dan ba kai ka halicce shi ba da ni ya roƙa sau ɗaya da na yaje shi saboda haka kar ka yanke ƙauna duk abin da kai wa Allah ka duba kawai rashin kunya ne ba a kar ka ce ni yaushe zan yi tuban basuru har kawai tuban basuru ka san ka hausa su mutum ya dinga tabbashi ɗanci yana zunubi yana saban Allah a ce masa wani rayuwar shi ba zai tuba musu ruwa mun ci dubu sai cuto ba nan zai ta ba wannan rashin kunya kenan ko me kai wa Allah ka tuba ka astaghfirullah sai Allah ya yi ma asarra man istaghfara fil yawmi wa law ada sabina mara saboda ka shi ne Allah ke gaya mana wa man yakti isman wato duk wanda ya aikata wani zunubi duk wanda wa man ya'mal su'an duk wanda ya aikata mummunan aiki aw yazlim nafsahu ko izalimi kansa sun mai tafsirallah sannan ke ne gafarar ubangiji ya ji Allah gafura rahima zai samu Allah mai gafara mai jin kai gare shi to wa man yakti isman duk kuma wanda ya aikata wani laifi zabban yani wato ya yi zunubi kamar zina ko giya ko caca ko giya ya sha fa inna ma ya fi ruwa ya zafi ba a so musulmi su da zage shi duk mutumin da ya yi zunubi ya wata to ba a yin gungu a yi gurin a dinga mijin ana tattauna ana zage sa Allah bai dara ai fa inna ma ya fi ruwa ya zafi ai kamata in dai kuma musu kuma musulmai ne wani ku tausaya masa kawai ya karo kansa bala'i amma ba kuma a bi shi da wani abu ko kuma wani ya yi laifi wani zai zage shi a sai shi aka ka taimaki shi a kan shi kar ka taimaki shi a kan shi saboda haka idan mutum ya yi laifi kamata yi a neme shi a shiryar da shi a ba shi shawara ko kuma a nema masa gafaran Allah amma ba kuma a koma ana zagin sa ba ana faɗin maganganu wanda yake bai kyau ba li'anna wa bali li'anna wabarihi alaiha domin masifarsa wato tana kan wannan zunubi da aikata wala ya duru kai kuma cutar zunubin ko laifin ba zai cuci waninsa ba shi zunubin zai cuta wa kana Allahu aliman hakima Allah ya kasance aliman masani ne hakima kuma wanda yake gwani a cikin dukkan ayyukansa Allah tabaraka wa ta'ala shi ne gwani a cikin halittar baki da wa man yakfik kadi adam wa man yaksib khati'atan aw ithman thumma yarmi bihi bari'a ثم يرمي به بريئا فقد احتمل بهتانا وإثما مبينا
ومن يكسب كبيرة أو إثما ثم يرمي به بريئا فقد احتمل بهتانا وإثما مبينا آه akwai bambanci ka yi zunubi ka yi da kayi da kuma ka yi zunubi ka ce ba kai kai ba wani ne wannan laifi ne babba ka yi zunubi ka tuba astagfirullah Allah ya ji maka akwai bambanci da kuma ka yi zunubi a ce kai kai ka ce ba kai kai ba wane ne ya yi to wannan yana ɓata ruhin mutum baki da yin zunubi kawai yana ɓata zuciya kai zunubi ka danganta ma wani kuma yana ɓata ruhi baki da ya sa duk mutumin da yake yin zunubi ya san ya yi to zuciyarsa ce za ta yi baki wanda kuma yake zunubi bai yadda shi ya yi ba to ruhinsa shi ne zai baki Allah ya kiyaye. to shi ne ubangiji tabaraka wa ta'ala yake gaya mana wa man yaktik kabiratan duk wanda ya aikata wani zunubi ko kuma wani laifi sagiran kankani au isman ko kuma ya aikata wani laifi ko zunubi kabiran wanda yake babba kamar kun wasu zuwa ubangiji dinnan da wato ya yi zunubi ya yi sata sannan ya yi rantsuwa sannan ya yi karya sannan kuma ya kalafi a ga a lokaci guda da zunuban sun yawa sun mayar da biyi bari'an sannan kuma sai ya jefi wanda ba shi ya yi zunubin ba da zunubin da ya shi ne wannan zaidun da suna sani shi wanda ya laifi domadu wanda aka danganta wa laifi zaidu ko ya zaidu shi ne Allah tabaraka wa ta'ala ya ce to duk wanda ya zunubi karami ko kuma ya zunubi babba sannan ya harbi wani bawan Allah wanda ba shi ne kuma ce shi yayi fakani kamala butana hakika ya kinkimo ta hammala ya dauko butana wani katon dutse na ƙarya da kaji yarmi yana so ya jifa da shi ga bari'an wanda ba shi ba algo fakani kamala butana wa isman mubina wato ya kinkimo babban zunubi wa isman da kuma laifi mubinin wanda yake bayyana ne kaga butani shi ne ƙarya da kadabi da yi isman shi ne sata da kuma rantsuwa da yi ya yi sata an tabbatar shi ne sannan yi ƙarya ni kadabi kuma ya rantsuwa to shi ne Allah tabaraka wa ta'ala ke bari cewa duk mutumin da ya aikata wannan hakika ya jinkimo babban zunubi wanda yake bayyananne a ya jinkimo babban laifi babban zunubi wanda yake bayyananne wanda babu wanda zai gafarta shi sai dai ubangiji tabaraka wa ta'ala idan ya tuba wannan na fadilin da ولولا فضل الله عليك ورحمته لك ولولا فضل الله عليك ورحمته لهم طائفة منهم لهم طائفة منهم أن يضلوك وما يضلون إلا أنفسهم وما يضرونك من شيء وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما
ولولا فضل الله عليك ورحمته لهم طائفة منهم أن يذلوك وما يذلون إلا أنفسهم وما يضرونك من شيء وعلم الله عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما wannan aya tana nuni zuwa cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallama wato yana yin hukunci a cikin mutane da zahiri wato shari'a yana barin babiwi wato hakika ya bar wa Allah wani in ka zo kai kaya a gaban annabi ko ya san kai kai ne kai zunubi sai ka zo kai kaya ka ce ba kai wani sai ta a kyale shi ba shi bane ba shi bane ashe ba shi bane je ka bawan Allah ashe ba kai bane ko yayin to je ka shari'a ce ba zai ce a ni na san kai kai ba saboda yana cewa umirna bil zawahir wallahu yatawalla sa'id an umarce mu da mu dinga kula da zahirin abin da ya fito fili abin da ya koyu mu bar wa Allah to shi yasa sai ya zama manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana yin wato hukunci ne da zahirin da ya fito fili yana bar wa Allah subhanahu wa ta'ala baɗi abin da ya koyi kuma wannan shi Allah ke hukunci a kansa to amma a yanzu wannan zamanin mu ba haka muke ba mu yanzu abin da ya koyi da shi muke hukunci abin da ya bayyana kuma sai mu ta wanda kai kiri kiri alheri zai fito fili muna kallo sai mu rufe ido abin da bai bayyana ba ba mu san shi ba ba mu gan shi ba shi muke tabbatarwa to Allah ya kiyashe mu Allah ya kiyaye mu daga aikata irin waɗannan ɗabi'u waɗanda Allah tabaraka wa ta'ala bai yarda da su ba kwata-kwata to kuma yin haka din babban laifi ne a wurin Allah tabaraka wa ta'ala ya kamata duk abin da idan ka yi gani ka tabbatar ka aiki da shi abin da baka gani ba kar ka kuskura ka hukunci da shi zai zama mummunan abu shi ne Allah tabaraka wa ta'ala yake faɗi cewa wato a walaula fadlullahi alayka in ba dan babbar kalmar da Allah ya yi maka ba ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa rahmatuhu da kuma tausayinsa da jin kansa da yake maka bil ismati ya baka kariya shi wai na cewa da hu ismatun wa da gairu ya kada taratan a dauran yusibu ma ladaihi yaqimu ya ce wai da hu ismatun manzala yana da kariya wani gairu duk wanda ba annabi ba ya haɗa utarata wani lokaci na iya yin kuskure wa dauran yusibu wani lokaci kuma sai ya daidai ma la dai ya ci bai da tabbas amma annabi shi ne ke da tabbas duk abin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yayi to yana tabbata kai to shine yace walaula fadlullahi alayka ba dan babbar falalar da Allah ya maka ba ya Muhammadu sallallahu alaihi wasallam wa rahmatuhu da kuma rahmatsa bi ismati ya ba da kariya la hammat ta'ifatun minhum an yudilluka la hammat ta'ifatun wato ga ta'ifatun waɗannan jama'a su ne banu zuhri kenan banu zuhri a ibn haris ko kuma ka ce a bani ubayrik in ba dan Allah tabaraka wa ta'ala ya maka babbar baiwa ba ta falala da rahama to da waɗannan jama'a su umaru da 'yan uwansa to da sun yi ƙoƙarin ƙasar da kai da su ƙoƙarin karkatar da kai alƙadari daga barin hukunci da haƙƙi da gaskiya bisa yi saboda cako da gaskiya da suka yi alaika a gare ka wa ma yi amma fa ba za su iya karkatar da kai ba illa an fi son su yi su fatar da kawunansu wa ma yi dilluna ka ba za su iya cutar da kai ba min shirin da wani abu saboda wallahu ya asimu ka minan nas wallahu ya asimu ka minan nas ba za su iya karkatar da kai ba ko ba za su iya fatar da kai ba ya hanna wa mali izalahum domin cewa masifar fatar wasu alaihim tana kansu ba a kansa ba wa anzalallahu alaikal kitaba Allah ya saukar maka da littafi shine alqur'ani wal hikmata da kuma wato hikima shine ma fi min ahkam abin da yake cikin alqur'ani na san hukunce hukunci wa allama kama lam takun ta'lam Allah ya sanar da kai abin da ba ka kasance a da ka san shi ba shi ne ulumul awwalina wal akhirina wa ziyadatun ala zalika Allah ya sanar da kai ilimin mutanen farko ya sanar da kai ilimin mutanen ƙarshe sannan ya ƙara maka akan wannan manzo Allah sallallahu alaihi da kansa yana faɗi a cikin hadisin Isra'i da Miraji yana cewa lamma khalawtu bi rabbi awha ilayya thalatha ulumun فعلم أخذ علي الأهل بكتمانه إذ قد علم أنه لا يطيق حمده غيري وعلم خيرني فيه وعلم أمرني بتطبيقه للأب والخلق lokacin da nake fanta ni da ubangiji na Isra'il da Miraj na shiga halarta wa kausai au adna wurin da ba sama ba ƙasa ba gabas ba yamma ba kudu ba arewa ba shuru ba motsi ba akwai ba babu ba haske ba duhu sai ubangiji ya magana da ni sai na kasa amsa sai ya sa hannunsa a kan kafaɗata sai da na ji sanyin hannun ubangiji har cikin zuciyata daga wannan sanyi ya gada mun da ilimman mutanen farko da ƙarshe sannan ya yi mun wahayin ilimmai guda uku ilimi na farko ya yi alkawari a kaina cewa kar in sanar da kowa don ba wanda zai iya ɗaukar wannan ilimi idan ba ni ba wannan shi ake kira ilimin hakika ilimi na biyu Allah ya bani zaɓi ya ce in duba wanda daga imaninsa ya kai ya samu natsuwa a cikin imani zai iya in bashi wannan shi ake kira ilimin ɗari'a ilimi na uku Allah tabaraka wa ta'ala ya ce da ni in sanar da ammawa da hasawa duk wanda bai yarda da wannan ilimi ba ranar kiyama huta bai shine ilimin shari'a shari'a ilimi ne na kowa da kowa da arni da kasi dole kowa ya yarda da shi amma ilimin ɗari'a ba na kowa da kowa ba so da idan kana cikin masu ilimin sai ka ji wani a baya yana gunguni yana zubar baki yana zage zage ka ci ala gaba ta malam ya hakuri ga wannan an gama a shawarwa ka ba shi wani abu ka wuce saboda matsayin sai ke magana wa kullum an makami ya ta kalla kowa a kan matsayin sai ke magana to sannan ilimi na uku shi kuwa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam Allah tabaraka wa ta'ala ya ce kan kana da kowa sai ba wanda zai iya ɗauka da zai shi ake kira ilimin fana'i da bakari ilimin jazba da sunuki ilimin sukuru da sahawu ilimin sahaku da mahaku shi ne ilimin jalala da jamala saboda haka waɗannan ilimai guda uku dukkan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shine karbe su shine Allah yake ga masa wa Allah maka malam ta kunta alam ubangijin da ya sanar da kai abin da da can baka san shi ba min al-ahkami na daga hukunce hukunce wa kana fadlullahi alayka azima fadalan Allah ya kasance mai girma ne kwarai da gaske a kan ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Shi wa hajjar Allah ta ya ce wa hazihin aya. Kaga wannan aya wato ta bammana ta kunshi a shi'a abubuwa masu yawa. Abin da ake so ka sani shi ne annal insana cewa mutum la yanfa'ahu illa amaluhu salih babu abin da zai amfani mutum sai aikin sa na gari to la ka mun da kokarin aikata aiki mai kyau bayan ka mutu babu wani abu da zai amfane ka sai aikin ka da kai na gari wala yadurruhu illa amaluhu salih sannan babu abin da zai cuce ka in ka mutu sai aikin ka wanda yake mummuna idan ka gane wannan to ba za ka mata kanka lokaci a kan hayaniya da mutane ba masu yabanka da masu zaginka masu wani alkhairi gare ka da masu wani sharri gare ka wannan dukkan ba za su dame ka ba saboda aikinka mai kyau shine zai amfane ka aikinka mummuna shine zai cutar da kai ba zancen mutane ba wal hakim yajibu alayhi al-adl bainan nas to wani insani shi mutum ya ji ba alaihi tawbatu ya wajaba a kansa ya rika tuba wato ya kamata kowane mutum ya rinka yawan tuba kar ka ce ba sai na yi zunubi zan tuba kullum cikin zunubi kake kallon mu a yau zunubi ne jin mu zunubi ne shaƙa ma yana da yaka ja numfashi baka ji wani sigari ko wiwi ko dan wani abu haka haka sannan tafiyanmu haramun balle kila ko abin da muke ji ba a makogoro balle a zo bangaren abin da harshen mu ke furtawa to kada ko a shin haka yi ya kamata ka zaune yawan tuba kada ta wai sai an sha giya ake tuba ko a duk abin da kai ka tuba na ga shi yana faɗi tuttu ma fa'altu aw ma qultu tuttu lima fa'altu aw ma qultu to da kanka dogara da cewa zunubi kawai shine ake duba za ka yi yin aikin da'a amma a cikin aikin da'a ka yi wa Allah tarayya da wani wannan kuma shirka ne kuma a wurin ka aikin jirgi kai to da ka shirka ake so idan ka sha giya ka tuba in kai zina ka tuba in kai tata ka tuba in kai sata ka tuba idan kai sallah ka tuba in kai azumi ka tuba in kai zakka ka tuba in kai hajji ka tuba idan ka tuba ma ka tuba amma sai ka iya tuba bare kuwa at-tawbatu min at-tawbati tuba daga tuba ya Allah da bina amanu tubu ila Allah tawbatan nasuha faqtulu anfusakum wa tubu ila barikum faqtulu anfusakum to da ka Allah ya Allah ya bi mana Allah mutuwa a wal insanu shi mutum ya duba alaihi tawbatu ya wajaba a kansa ya rika tuba wal jiddi kuma ya zake dan ya rika yin kokari alal amali sari abasa ya rika aikata ayyuka masu kyau fi kulli waqtin min al awqati a cikin kowane lokaci da cikin lokuta awa 24 din nan kai kokari a samu aikinka wato a cikin awa ashirin da hudu ya zama awa ashirin baki da aiki mai kyau ne sai dai awa hudun nan ne kuma ka dan samu wani sun tuba tubai to wannan sai Allah ya amma a ce zunubanka awa ashirin ayyukan da masu kyau shi ne awa hudu a wannan an babiya kai kokari ya zama ka bautawa Allah a cikin awa ashirin to kuma sabo ya zo a cikin awa hudu wannan Allah ya yayi har ka kai matsayin da awa hudun ma za ka mai da Allah su baki ɗaya. Wal hakim shi alƙali yajibu alayhi al-adalu bainan nasi ya wajaba akan sa ya rika yin adalci a tsakanin mutane wato wannan bayanin da shehu yake yi wai ana so ka gano wannan aya da muka karanta din an gane ko wannan aya da muka karanta walaula fadlullahi alayka wa rahmatuhu la masaibatu minhum an yudilluka wa ma yudilluna illa anfusahum wa ma yadurruka min shay wa anzala Allahu alayka al-kitaba wal hikma wa 'allamaka ma lam takun ta'lam wa kana fadlullahi alayka azima wai ta kunshi abubuwa da dama daga cikin abubuwan da ta kunsa shine ana so mutum koje shi ya dinga yin aiki mai kyau aiki mai kyau shine zai amfane shi ya kiyaye mummunan aiki domin aiki mummuna shine zai cuce shi shi mutum ana so kullum ya dinga tuba ya dinga kokarin aikata aiki mai kyau a cikin dukkan lokuta sannan duk wanda aka ba hukuncin mutane a hannunsa karka sha wannan arne ne wannan da ya kawo ƙaranan musulmi ne amma musulmin nan shi ne bai da gaskiya amma dan uwana ne har nan nan tun da ba dan uwana ne bai ba shi rashin gaskiya kar ka haka ka ba ni gaskiya gaskiya shi kawai ko kuma a da bangaren aqida cewa ai wannan dan dalila ne ko wannan dan ibada ne a wannan dan shi'a ne amma gaskiya dan izalan nan shi ne mara gaskiya dan dalilan can ko kuma dan shi'an can shi ne bai gaskiya to amma wannan dan uwana ne wancan ba dan uwana ba ne bari in ba mai gajiya kaiya in ba mai kaiya gaskiya kake haka duk wannan aya kake koyar da wani ko ba gidan ku ne da mutum ba ba addinin ku ne ba ba aqida ku ne ba idan wani abu ya hada shi da wani dan uwanka dan gidanku addinin ku da ya zama yana da gaskiya kar ka zalunce shi ka ba shi gaskiya shi kuma kai wa dan uwanka gaskiya ka gaya masa cewa wani in ana haka don Allah wanda ba musulmi ba zai musulunta da Allah a rika zama da mutane zama mai kyau a rika yi mutane adalci to wannan aya duk tana karantar da wannan hala yahudi yanzu zai kaga bagga ga yahudi yazidun mustami shine mai gaskiya amma kafirin kuma kafiri wa hala yadda yi islam arabiyyu shi kuma wannan tsumatun bai shi munafiki ne amma yana da awar musulunci kuma ba larabi kaga manzo Allah ai ba larabi to wannan barawan nan mutum bai balarabe ne kuma musulmi shi kuma wancan bai yahude ne kuma kafiri amma annabi ba shi gaskiya ya yanke hannun musulmi ya tangami kafiri ya ce ya ce ولما كان الحق لليهودي حكم له الرسول صلى الله عليه وسلم بأمر القرآن lokacin da annabi ya duba ya ga gaskiyar nan ba ta ba yahudi ce sai kawai yi amfani da hukuncin da alkur'ani ya zartar su yi hukunci ya sallame su baki da wani hala saboda haka malamai suke cewa inna amiran laisa lahu adalatun ka naharin laisa lahu ma'un duk sarki duk shugaba wanda bai da adalci to kamar korama ce ko rijiya ne amma ba ruwa ce a zama da biyu yana jin kishi ya hango rijiya ya gudu rugo a guje yana murna yana zuwa zai jefa guga sai ji kamar ba ruwa a ciki to haka duk sarki duk shugaba duk wanda Allah ya ba shi shugabancin mutane sai ya zama bai da adalci to misalinsa kamar rijiyar da ba ruwa ne masu jin kishi za su taru a bakinta amma babu abin da za su samu wa alimun la ya amar bi ilmihi wa la yu'allimuhu kama la yujibu min sannan malamin da bi amfani da iliminsa misalinsa kamar dukiyar da ba a ciyar da ita mutum ya tara dukiya ya tara dukiya ya tara dukiya amma bai ci ba bai ba kowa ba shi ne misalin malamin da ya tara ilimi baya amfani da shi kamar misalin wanda ya tara dukiya ne amma baya fitar da zakka bai sadaka bai taimakon kowa a cikin wannan dukiya wa ganiyun laysa lahu sakhawatun ka shajarin laysa lahu samar misalin mai kuɗi wanda baya kyauta kamar misalin itaciya ne amma ba ta yin 'ya'ya sai dai a zauna a sha inuwa kawai sai dai ka zo ka zauna ka sha AC a gidan shi eh kana jin bacci ka je ka sha AC amma fa ba maganan kuɗi ko abinci ba abin da za a ba saboda misalin sa misalin itaciya ce babba wanda za ka zauna a gindinta ka sha inuwa amma babu yaya wa fakirun laysa lahu sabrun ka qandilun laysa lahu dawun misalin talaka wanda bai da haƙuri misalin fitina ce wanda ba ta da haƙi duk talaka wanda Allah ya kaddara masa talauci amma bai da haƙuri akan talaucin da Allah ya dora masa to misalin sa kamar fitila ce wanda ba ta da haƙi wamra'atun laysa laha haya'un ka ta'amin laysa lahu birhun misalin macen da ba ta da kunya kamar misalin abinci ne wanda bai da gishi duk matar da ba ta da kunya to misalin ta kamar misalin abinci ne amma babu gishi waƙaru sannan manya-manyan malamai sun yi wata magana mai ban sha'awa wadda ta fi ƙayatacciya wadda yana da kyau mu sa hankali a kan da lura da ita da kyau domin akwai fa'ida mai yawa a ciki malamai suna cewa salawu arba'atin fi arba'atin gyaruwar abu hudu yana cikin abu hudu abu hudu ba zai gyaru ba sai an haɗa shi da abu hudu sannan zai gyaru wani abu kenan shi wani jalla ta lamu wa rawu annabi amin ya ce asibiyamu salahin fil madaris yara ƙanana ba za su taɓa gyaruwa ba ya ce sai an kai su makaranta in dai ana so yara su gyaru to a ɗauke su kawai a kai su makaranta amma matuƙar ba a kai yara makaranta ba to babu maganan gyaruwa tare da su duk wanda yake so yaransa su gyaru to ya ɗauke su ya kai su makaranta sai sa shi wani ke cewa radiyallahu ta'ala wa ba'u annabi alayhi ya ce a hibbati fantun sunulwil dana kai ya tsara wata tibar ƙur'ana a hibbati fantun sunulwil dana kai ya tsara wata tibar ƙur'ana ya ce ya kuma soyana ku kwashi ‘ya'yanku ku kai su makaranta domin su karanci alƙur'ani tun suna da ƙananan shekaru ni shi bayan kola a hibbati هل ترسل الولدان كي يقرأوا وترسل القرآن saboda gyaruwar ƙananan yara a makaranta suke samun sa duk wanda bai kai ɗansa makaranta ba Allah ya daga wata ranar da hankali ba sai kokowa shi Allah ya kyauta to wannan kenan sannan suka ce wa shiyuhu salahim fil masajid su kuma tsofaffi gyaruwarsu tana masallaci in dai ana so tsofaffi su gyaru to a gansu a masallaci duk tsohon da baya zuwa masallaci bai gyaru ba saboda ka gyaruwar ƙananan yara a makaranta ne gyaruwar tsofaffi masallaci bare kuwa na gama sallah su ake fara zuwa a tadda a masallaci in an ji daga sallah kuma su ake bari a wurin to in kaga haka ya yi daidai amma idan aka samu canji to an samu matsala idan ka je makaranta ka ga ba yara kanana ka zo masallaci ka ga ba da didai to ka ce ina lillahi wa inna ilaihi raji'un al'amari ya ɓaci sannan na uku an nisa'u salahihin na bibiyut su kuma mata jaruwarsu zama cikin gidajensu jaruwar mata zama cikin gida wala tabarranna tabarrujan jahiliyyatin kula mata ba a so suna fita amma kuma rashin fitar su ba bai hana su nemi daraja a wurin Allah bai hana su yi sana'a ba bai hana su yi ibada ba bai hana su yi karatu ba bai hana su su su zikiri da salati da ibada zuwa ga Allah da akwai da shi cewa يا أيتها النساء zahin na ila nailin kula amma bi abdanin fala ya iya zuwan banati ya iya zuwan banati zahin na ila nailin kula amma bi abdanin fala ya ku ya ya mata kuma ba ba farko a baya ba domin Allah tabaraka wa ta'ala bai bar mata a baya ba zaka ji inda ya faɗi namiji ya faɗi mace إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والسالكين والسالكات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات فأنا ذلك أنا أشير سوما ما ترسوني كما يكون سبعة أما أنا بمين سبعة matsalarsu ana ziki ana istighfari suna kayya ana wa annabi salati suna gulma ana la ilaha illallah suna tsegumi a cikin gida shi ne matsalar su kawai shi yasa idan namiji ya koma kayya da gulma da tsegumi da raza to ya zama mace duk namijin da daga gida ake ji wani ya ce wacce ta ce kana da labari wani ya ce matarsa kuwa a kanan labari masu wani da yake ta kusa wani kanan labari maganganun banza wanda kwata-kwata ne yin su karamin mutum ne in ka ga mutum yana haka to ka sashi cikin lissafin mata za ka ga mafi yawanci irin waɗannan ƙawayen su mata ne mafi in ka ga mutum mai yawan ƙananan magana mai yawan ƙazafi mai yawan sharri mai yawan faɗin miyagun kalmomi to ka lura da shi da kyau za ka ga mu'amalarsa da mata ta fi mu'amalarsa da maza yawa mafi yawa haka ne saboda mata suke karantar da irin wani in ka ba mata karfin ka sai sun lalata ka in mace ta ba namiji karfin ka sai ya gyara idan kana da mata ka ba ta karfin ka wai sai abin da ta yi shi ne daidai in Allah da gidanka sai ya lalace idan ko matar ta yi ladabi ta ba mijin ta kari ta ce mai gida duk abin da kai shi ne daidai in Allah da gidansa ya gyaru ba a ba mata rana a hannunsu ba a ba mata ragama a hannunsu saboda ka kar a ji an ce gyaruwar mata yana cikin gida ce to shi kenan mu ba mu da komai sai dai mu dafa abinci mu dafa kunu shi kenan mun ji a ba haka ake yi ba kuna tuka tuwon kuna ambatan Allah kuna dama kunu kuna wa annabi salati sallallahu alaihi wa sallam saboda ka shi sa babu matsayin da Allah bai ba mace ba sai dai matsayi biyu kurbaniya da annabi shi kuma ba don laifinsu ba ne saboda haila da suke al'ada shi ne dalili kuma wannan shi ne tsallakar da sai ya faɗi musu zahra alaihi salam ta zama ita ta zarce dukkan matan duniya kuma ta samu kamun kurbaniya tana juya kauru kamar yadda ne waina take juya mata a cikin tanda hatta haka sai da take juya kauru ƙwarai kuwa sai da tun sai al'ada ne saboda ita ba ta yin al'ada to mata kar su ji an ce gyaruwar tana cikin gida su sa kiya mun karanto musu innal muslimina wal muslimati wal mu'minina wal mu'minati har zuwa wal zakirina Allah kafiran wal zakirati dukkan su a'addallahu lahum maghfiratan wa ajran azima Allah bai ce maza kawai duk inda Allah ya ambaci namiji sai kawo mace a wurin tsira ba saboda wa kulli shay'in khalaqna zawjayn la'allakum tadhakkarun fadurru ila Allah ni la kuma mun da mu to gyaruwar mata tana cikin gida ne in aka ga mata suna fita maza su koma gida to an shiga ku sannan na hudu wasurraku salahihim fistijun su kuma barayi zaman lafiyarsu kurkuku eh a basu a can kawai kaga uku in ka ce za ka tausaya nan ka ba zai karatu ba ka gama ka kashe shi zai rayuwar dabbobi sannan idan tsofaffi suka daina zuwa masallaci shi ke an shiga ku mata in suka daina zaman gida suka fito waje an shiga ku sannan barayi aka yi benin su aka ji a bar su a can ba tare da sun tuba sun daina ba aka fito da su an shiga ku to da ka waɗannan hudu gyaruwarsu tana cikin abubuwa guda hudu yara gyaruwarsu tana makaranta tsofaffi gyaruwarsu tana masallaci mata gyaruwarsu tana cikin takunansu barayi da 'yan fashi gyaruwarsu tana prison kurkuku Allahu tabaraka wa ta'ala kaga Allah mai girma da ɗaukaka wa haba rasulihi sallallahu alaihi wasallam al-ilma Allah mai girma da ɗaukaka ya ba manzon sallallahu alaihi wasallama ilimi Allah ya masa baiwa da ilimi wa Allah maka ma lam takun ta'alam ومن علمه لوه العلي وجوده به وعليه الخلق والامر ينسج هو بعد يصير ومن علمه لوه العلي daga ilimin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam aka halicci lauhul mahfuz ba wai magana wai ilimin annabi shi kanshi lauhul ma saboda annabi ne ya iya kiyaye ba'dal ladhi wa'a sajan abin da yake hadda cewa dan Allah ma ba duka ilimin annabi ya bashi ba wani abu ya kiyaye abin da yake kiyaye ba kawai ya kiyaye so da ka daga ilimin manzo Allah ne lawul ali Allah nan na ubangiji madaukaki wajuduhu daga baiwarsa ne bihi da annabi ne wa alayhi akan sa ne ake halitta ake gudanar da lamarin halitta ana min nurin lahi wal mu'minuna min nuri ni daga hasken Allah ne ga kai tsaye kad ja'akum min Allah nur sannan dukkan mu'minai daga hasken manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam to Allah tabaraka wa ta'ala ya wa manzon Allah baiwa da ilimi wa Allah maka malam ta kunta alam wa qala yace da shi inna zalika fadlun azimun ala rasuli sallallahu alaihi wasallam inda za ka gane cewa lallai ilimi ba babban abu ne ilimi babban abu ne ko na karatun na shekaran jiya ai mun faɗi kalmomi biyu ne jibrilu ya tashi daga wannan duniyar tamu ya yi tafiya shekara dubu biyu don ya karɓo kalmomi biyu na ilimi a wurin Allah kalma biyu to ka gani a nan kuma Allah tabaraka wa ta'ala yana ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wa 'allamaka ma lam takun ta'lam wa kana fadlullahi alayka alima wa kana yace da shi inna zalika cewa wannan ilimi da na baka fadlun falalani azimu mai girma Allah rasulullahi sallallahu alaihi wasallam akan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam inna Allah sani dai cewa Allah a hadar rasula ya ba ma'aiki sallallahu alaihi wasallam min azamatil qadari wato na daga girman daraja نبي عظيم القدر مفتاح رحمته به سرت أين الجيش ليس المدرع نبي عظيم القدر النبي من يجمع القدر مفتاح رحمته شيء المبروك رحمة ربي وشين الله كيجا مسا يا باشي ilimi wannan ilimi da ya bashi falla ce mai girma kwarai da gaske Allah ya ba manzo Allah sallallahu alaihi wasallama wato wato girma wanda yake madaukaci malam yuda li abdin gairahu Allah ya ba annabi daraja da martaba da girma da matsayin da bai ba wani sa ba fa qadar rasul sallallahu alaihi wasallam kaga matsayin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam inda Allah a wani Allah ala salata marati shi rajallahu yace an kasa matsayin annabi a wurin Allah an kasa martaba uku annabi martaba uku yake da ita a wurin Allah tabaraka wa ta'ala yana da martaba a shari'ance yana da martaba a ɗariƙance yana da martaba a haƙiƙance sallallahu alaihi wa sallam martabar da za mu iya sani shi ne martabar a shari'ance an ji ko dan abdullahi dan aminatu an haife shi a maka ya rasu a madina an yi yakin badar ya yi nasara an yi odu an karya mar haƙori an yi kaza an yi kaza abubakar abokin gari abuja ne mulkin shi wanda za ka yi shi ne matsayinsa a shari'ance innaka la tahdi man ahbabta amma kana shiga kadarinsa a ɗariƙance sai ka ji Allah yana cewa wa innaka la tahdi ila siratin mustaqim ka ji ko to in kuma an tafi can can kuma to sun magana fata dalla wa kana ka'aba kawsai au adna fa awa ila abdihi ma auha ma kadara tu'alu mahara sai ka gana subhanaka bi afraji abdihi laylan tabaraka alladhi nazzala al-furqana ala abdihi da sauransu to manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana da martabobi guda uku a wurin Allah tabaraka ta'ala wanda Allah tabaraka wa ta'ala shine ya kasa waɗannan martabobi guda uku lahu qadrun sagiru annabi yana da wani irin matsayi karami shine jamalarsa a shari'a ce matsayinsa a shari'a karami ne wa lahu qadrun masalun yana da wani irin matsayi matsakaici a martabar ɗabi'a ce wa lahu qadrun azimun yana da wani irin matsayi mai tsananin girma a hakika ce shi yasa malaman hakika in za su faɗi annabi suka bincike su mai da shi Allah ko ba Allah suka mai da shi kwarai kuwa malaman hakika wanda suka san annabi a hakikance in za su faɗe shi malaman shari'a da suka san kadaruhu astajiru shi Allah su amma da shi Allah saboda abinda za su ji kwakwalwarsu ba za ta iya ɗauka dan shugaban masana annabi a hakika cewa fa huwa tajallin zati bal huwa ainuha fa kulkul alimin haka zama da kutu kadewa yana cewa huwal ainu ainu da haƙi wal haƙu ainuhu lahul ka'batul ulya lahu baitul maqdis wa daru salamin ba'da adlin wa uzlibat wa talbisu maddahan lahu kullu annas wa ma'awal wa jannatul na'im tazayyana li khalilihi tazhu ala kulli malbasi saboda ka shi barhama abdullahi falan yadda kai yanzu ba to ka gani ko martabobinsa guda uku ke nan ƙarami matsakaici ƙatoto ko makeke ko tafkeke wani kuwa azimu ba wani da gaske fakasar rasulun sallallahu alaihi wasallam ce bari in ga muku matsayin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a tayyiru karamin matsayin shi anna kullu man allama khairan cewa duk wani musulmi da ya koyi wani alkhairi ya koya ma wani au allama ilma ko kuma malami wanda ya koyi ilimi ya koyar da wani ya kuma zawo da wusawa ba zalika Allah subhanahu wataala zai raba masa wato sakamakon wannan aiki wa zalihu kuma za a ninka masa sawabal muallimi li muallimi ladan wanda aka koyawa da ladan wanda ya koyar za a ninka wa annabi su in aka tsaya a nan kawai ka lura ne abubuwan da annabi ke samu idan ka koya wa wani ka ilimi to dan ai annabi shi ne al-ustazul a'zam ko to kai da ka koyar din nan da abin da ka koyar da wani da kai da ka koyar da wanda ya koyar gaba ɗaya za a ninka ladan ku a nika wa annabi shi sallallahu alaihi ko sallah kai ko ka koyar da wani to idan yayi da kai da shi da ka koyar za a ninka a nika wa Allah أغنبه ويبائه ثواب المؤلم المؤلم ويبائه ذلك لمؤلم ذلك كلما كانت السلسلة على تكون المضاعفة أكبر حتى ينتهي إلى الرسول صلى الله عليه وسلم وهذا أبو يجي دول دي كوير يزيد ذلك أن كوير da mutum daya to ladan wannan mutum ne ka za ka samu idan shi kuma koyar da wani ka samu ladan mutum biyu in shi kuma wanda ya koyar da wani ka samu ladan mutum uku to idan aka samu almajirin da koyar da mutum goma mutum goma sun koyar da mutum hamsin hamsin sun koyar da ɗari ɗari sun koyar da dubu kana kabari kana karɓa to shi kuma shugaban ka je duk da zai bashi sannan za ba da yawa ne sannan to ka ko to shine hatta hatta yantahi ila rasuli sallallahu alaihi wasallam falahu fi kulli mas'alatin akbaru hazzin min as-sawabi wal fadli a cikin kowace mas'ala islaman wa imanan wa ihsanan annabi yana da mafi girman rabo da falala dukkan waɗannan jayoyin annabi yana da rabo a cikin su wa kullu ma yu'allamu min khairin duk wani abu da ake koyarwa na alheri fatajirun min ar-rasul sallallahu alaihi wasallam ya gangaro ne daga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam to yace to hada kadar mutaki ka ji wani karamin ce don wannan to yace to wannan shine karamin matsayin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam karami ne to ga wai karamin ne hankalin ma ya kasa kama shi to amma ka ji shine karamin wa qadaruhu wa sadu wato matsayinsa matsakaici la ya aihu hakikatan illar rasulu sallallahu alaihi wa sallam ba wanda ya ce san wannan matsayin sai yi manzan Allah. ma urifal muqtaru illa bi nafasi in kana so ka san shi to ka bari yin fashi a kirje a wannan matsayin kai ba kai ka san shi ba amma idan ka saka shi a zuciya har ya ji daɗin zama a zuciya ka yi shi yanzu sai ka gane shi sannan za fa ne wa ne da ka duko saboda haka wa wannan shi ne a matsayin sautaki matsakaici ba iya ganewa wa kadaruhul kabiru matsayinsa ko katotan make kan tafke kan la ya alamu illa ko annabin kanshi bai san matsayin shi katoto ba a wannan manzala matsayin shi na tsakiya ya sani amma katon wanda yake wurin Allah to ko shi ma bai san wannan Allah ne kawai ya san wannan shi yasa manzo Allah ya da la ya alihu ni hakikatan gairu rabbi ba wanda ya san hakika sai dai ubangiji da tabaraka ta shi ne shi ran kaula radiyallahu ya ce Muhammadu lam ya alihu gairu ilahi ya diku jami'ul kauni an hamdi kauni ta'arraba bihi al-haqq وهو منكر متلسم سر لا يليق بقدسه كي جمادات هذا الكون تدري محمدا saboda haka matsayin sa wanda yake babban babu wanda ya sani sai dai Allah tabaraka wa ta'ala shi kare bai sani kadruhu dai sai yurau kadarin manzo Allah sallallahu alaihi ba ya sani ya karaka annabi yana hauhawa yana hauhawa yana hauhawa karaka ruki ya mutahila da gairi da na fata da lamira khairar ibadi manzo Allah sallallahu alaihi kullun hawhawa yake fi ma'rifati nafsi a cikin sanin kai shi balle mu ka zauna ba ka salati ka zauna kana ba ta lokaci wai ka kasa da to annabi ma shi wace kullun sanin yake dan ya gano kai shi kayo ya tarakka fi ma'rifati nafsi wa ya'lamu min nafsihi ma lam yakun ya'lamu duk sakan annabi na shillawa yana gano wani abu a kanka abin da a dace bai sani wa Allah maka ma lam takun ta'ala wa kana fadlullahi alayka amina wa hada wa istighfaru duk inda ga annabi yana istighfari ba kan wannan ba istighfarin zunubi ba in ka ga ci annabi ya istighfari kai ka dauka wai laifi yayi kar ka dauka zunubi ne kamar yadda da yawa wani lokacin rashin fahimta yana faruwa tsakanin musulmi ta ce ya za ku rike istifari kai bayan annabi ma saba'in yake inda hu la yuganu ala qalbi fa astaghfirullah kun da yin saba'in mara ku wuce gona da kai ya annabi yana saba'in ku za ku yi dari a yanzu annabi ko ba istifari ni da kai ba zan yi ba me annabi ne ka zai tuba amma ni da kai ba kamar misalin yanzu zamanin da ne ake magana akan shafi cewa in jana su daina rike sani su rufe sa a aljihu saboda shi ibrahim ma baya rike sani na ji wannan maganar na ce Allah sarki yana rike amma kaddara baya rike dan shi ibrahim bai rike sani ba ni da kai ba zan rike ba me sunan sani sauƙi shaitani bura ya duka shaitan duk inda aka zauna a wuri ba sai an yi karya sai an yi gulma sai an yi baka sai an yi ɗegu sai an yi ƙazafi sai an yi sharri to idan akwai gula da shaidan a hannunka idan ka dan jajjefa kariya sai ka dan jajja Allah kuwa amma shi ke ba mu ce wurin to amma ka zo na ba shari'a ka ba sauƙi shaidani ba hablul usuli ba ra'idatul qulubi ba al-mutakkiratu billah duk sunan shari'i ta ce a ai duk da awani ai da awani kaza kaza ba sai ce wannan sune masu ajiyar suna kai saboda ba ta su wallahi dan uwana wanda yake saurare na in dai dariƙa ya yi imani da shi ya yarda da shi wato ya yi shi rai ya yi sani saboda sai ji an yi harazi marjaza albarrada almaghribi alfasi asharif alhadani a cikin jawahir ma'an cewa yayi shi wato ya yi wala tufariquhu subhatuhu charbi ba ya kuwa da hannu saboda ka a rike charbi in ka zauna a majalisa ka dan yi kariya ka dan yi gulma ka dan yi tsegumi ka dan jajjeba شرمين ثم ترجع استغفر الله استغفر الله استغفر الله لا اله الا الله لا اله الا الله شكرا وانت كان تشكي ده من سنه كوكا شهر كده يا كوكا فانا جاما جاما جاما وجي لنا شعب على لا اله الا الله جاي لا لا اله الا الله من بيشيك to ka gani ko ka ga sabanin wanda zai zo ya zauna sallar shi kuma shi dan kansa in ya hango bula ko yaro in ya hango bula da hannun ka zai zo saura ka fi a kiyaye hali ko wannan shi ne dalilin istighfar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam inna hu la yugaru ala qalbi fa astaghfirullah bil yawmi 70 marra ku sani cewa ana yin wani irin lillibi akan zuciyata fatina ne gafarar Allah kullum so sabai wannan lullubin suna kiran shi gainu anwari za gainu a yayi ka ɗauka gainu da irin namu fada an ka naɗin gainu fada an ka naɗin ayin fal'ayu zahiru to ka ɗauka gainu ne irin na duhu wa bi riwayatin wajen wayan ya kamara so ɗari wa huwa sallallahu alaihi wasallam ma'sum kowa ya sani manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ma'asuri ne min zambi daga daga daga aikata zunubi ajizun annabi gajiyayye ne annabi ta kare ayi mukhalafati wato annabi gajiyayye ne daga aikata kowace irin sabon Allah kamar yadda kai gajiyayye ne daga ka aikata dukkan da'ar Allah to shi kuma annabi gajiyayye ne akan aikata dukkan sabon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam kalgo adalan zatiya sannan gajiyawa ce irin ta halitta a halittar ta ne ke gajiyayye daga sabon Allah ka adadin insana ne tsairani fil hawaii kamar gajiyawar mutum da bai tashi sama kamar sun yi saboda bai da fifiki yadda mutum ya kasa tashi sama to haka annabi ya kasa saba wa Allah yadda ka san duk bala'i duk masifa ko bala'i zai kashe mutum ba zai iya zama zai tashi ba to haka annabi duk bala'i duk masifa ba zai iya saba wa Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa ma zalika tare da wannan khutiba an yi magana da shi daga halar Allah bi inna fatana laka fathan mubina liyaghfira laka Allahu ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhara wa yutimma ni'matahu alayka wa yahdika siratan mustaqima ai mu ne muka yi maka fathi fathun mubin wanda ke bayyananne liyaghfira laka Allahu baka taba zunubi ba baka taba laifi ba amma mun maka ne domin Allah ya gafarta maka ma ta kaddama abin da ya gabata min zambika daga ainihin wato wannan gairu din nan ganin matsayin ka na baya ka muka ga matsayin ka na gaba shine zunubin ba ba wai zunubi ba ne irin namu ne in ka nuna mun ka dauka wani zunubi a kai wa ma ta akhara da kuma wanda zai faru a nan gaba da kuma wanda wanda ya jinkirta wanda ya wuce lau faruna da za mu kaddara an na lahu zamba cewa annabi yana da zunubi to ga farin na wuce da ya tabbacin ciki ya mutu kwarai kuwa da za ka kaddara ma cewa annabi ya taɓa yin zunubi to to Allah ya yaji inna fatana laka fathan mubina liya gafira laka Allah ma taqaddama min zambika ma ta'akhkhara hajju saboda ka inda ma za a kaddara yana da zunubi to fa shi kenan Allah tabaraka wa ta'ala ya yari idan haka yake ko to tun da ku abin ya zama istighfaru neman gafar da manzo Allah yake ne ayi shay'i akan me yake Allah ya yaje masa ma ta kaddama min zambihi wa ma ta akhara amma yana yana istighfari to wannan istighfarin na menene ka gano ka gano istighfarin na menene hannu wa gairu min ayi shayi shi kuma wannan gairu wannan tsatsar ko wannan ruhu ko wannan hijabin na menene bayan annabi shi ne shugaban masana Allah kuma al'arifuna la yarawna ghayra Allah tabaraka wa ta'ala masana Allah ba su ganin wani Allah fal'arifuna fanau bi an lam yashhadu shay'an siwa al-mutakabbir bil-ali ورأوا سواه أن حقيقة بادرة بالهال والمال والاستجمال وقال له سكر سعربي باقا جمعنا الله وهو إمام الآرجين الهالي مسألة شيني إمام مثلا الله هذا الكريم شو جنبك سنبك بالمقيامة هذا وانا الكريم دي وانا الرغم ليس كريم أغيار بحجابي بني نغن أغيار نزري كوغن من الله سأله آيه fa'ajabahu wani alibi ya gama za Allah sallallahu alaihi wasallam sai ka bai akan wannan hadisi yace ya rasul da wannan abin yana rikice mana wannan gainin da ka faɗa mu a wurin tsaka ne kuma hijabi ne kuma zunubi ne kuma ka ce yana lullube zuciyarka a yi mana bayani ya yake sai annabi ya ce gainu anwari la gainu abiya wannan gainu din da ka ji gainu ne rufi ne na haske ba na duhu ba rufi ne na haske ba na duhu ba yayi wato abin nufi a nan shi ne kullama tara kafi zatin Allah tabaraka wa ta'ala duk sanda manzo Allah ya hawa a cikin zatin Allah tabaraka wa ta'ala ta jaddada inda hu min al-ma'ali sai ya ƙara sabuntuwa a cikin san Allah wa wajada min al-khidmati wal adab fi nafsihi ma tastahiqquhu tilka al-martabati bin nisbati ila hadha tajalli al-akhir eh kazo sai annabi ya samu daga hidima da ladubba a cikin zuciyarsa abinda wannan martaba ta dace da shi a danganta mata zuwa wannan tajalli na ƙashi bai san shi sa yi istiqbali ba da na san Allah ka zani yanzu kuma gashi na shiga cikin na ƙara nisa cikin zaji na ƙara gane shi ka zani astaghfirullah daga sanin da ni ma ƙashi da ya ƙara cillawa sai ce Allah na tuba daga sanin da ni ma ƙashi da ya ƙara cillawa sai ce Allah na tuba daga sanin da ni ma ƙashi haka annabi ke tafiya amma ba wai daga zunubin da ni ba kullum cikin sanin Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam fa yakunu sai kasance yara annahu mahma kana alaihi min aljiddi wato sai annabi ya kasance yana ganin duk yadda ya kai ta kokari wal ijtihadi da zaki dantse fil waqtil mali a cikin lokacin da ya shuɗe fa huwa kana najidan to wannan kokarin da wannan zaki dantse din tauyayye ne bin nisbati ila ma huwa alaihi in aka danganta da matsayin da yake ciki a yanzu al'ana a yanzu fa yastaghfiru Allah min zalika to sai ya tuba daga wannan ya rabbi ya rabbu ya rabbahu ya sabadu wa kun mujizan lana ya wahid ahad ya barru ya wujudu ya ayyul muradi adan ya man la lahu shafa'un kalla wa la waladu ajid ubayda wa farsabahu abadan ya man la shayya lahu aqal wa la niddu anta al-jazu li kulli kharijin wajid يا رب يا حق يا من لا له ضد فرج لأمة خير الخلق ذمه ولا يناله نسب ولا حسد بالمصطفى المجتبى المختار سيدنا محمد الطاهر الألفاظ يا أحمد صل وسلم على خير ولا جلل محمد آله وأصحابه سند اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم على آله حق قدره والجاه العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين كل cikin masu soyayya khalisa Allah ya samu zanto daga cikin masu hidima don Allah Allah subhanahu wa ta'ala wannan alkhairi da Allah ya mana Allah subhanahu wa ta'ala ya dawo da mu a cikin wannan alkhairi Allah subhanahu wa ta'ala ya biya dukkan bukatun yan uwa da suke hidima musamman kamar ko da shi da ake yin addu'a ga shi wanda yake shine mai masaukin mu shine wanda Alhaji Aminu ya shi tafiye tafiyen su da zaman su na gida dukkan al'amuran su Allah subhanahu ta'ala ya kiyaye su ya tsare su daga dukkan sharri da dukkan sharrin mai hasada Allah subhanahu ta'ala ya tsare su ya kiyaye su fatiha ayatul kursi daga jami'ul ilahi da mashadi raja'a ga wa'ina yan uwa da suka hidima Allah subhanahu wataala ya saka musu da alkhairi فاتحة صلاة الفاتح اللهم إنا نسألك بك وبخاتم أنبيائك وبخاتم أوليائك أن تؤيدنا في أداء حقوق شهر رمضان وألهمنا الرشد في سائر أحكامه ووفقنا لسنة نبيك وارزقنا به تعليم ما ألزمته وأتونا فيه عن كل غائل من دسائس النفس وارؤونا فيها حتى لا يزول منا إلا ما فيه رضاك واقطعنا عن كل ما سواك واملا قلوبنا من حبك ومعرفتك أو خوفك وتشوق إليك وطهرنا بالتقوى يا أرحم الراحمين يا حنان يا منان يا بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم أصلح شؤوننا ظاهرها وباطنها حقيرها وجليلها وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدر دار العظيم صلاة تفتح لنا أبواب دار التيسير وتقول بها أبواب الشر والتأثير وتكون لنا بها واليوم والسير أنت ولينا ولا قديم ولا ولي النسير سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين